أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى مسلمية وطيقة وتنتقص هجرة منظن سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة shekara ta 1442 wanda ya daidai da sha hudu ga watan uku miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam shekara ta 2021 a satin da ya gabata mun tsaya akan aya ta 100 zuwa aya ta 101 a cikin suratul a'raf a shafi na 163 a yau da yarda Allah subhanahu wata'ala za mu tashi akan wannan aya kuma muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba ɗaya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya alaran Allah ce tilkal qura naqussu alayka min anba'iha
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين kafin mu shiga cikin tafsiri akwai ɗan bayanai kaɗan kan tafsirin da ya gabata na farko akwai wasu ayoyi da muka karanta wato cikin lokacin istishhadi mun karanta su akwai kuskure daga cikinsu aya ta farko shine wato wa qalu qulubuna ghulf sai muka ce bal taba Allahu alaiha bi kufrihim فلا يؤمنون إلا قليلا آآ وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون أتكن سورة واتو البقرة نتكن سورة النساء شيني قدابي ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا سننكم وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا wannan amana ce ta ilimi wani lokaci har da za ta iya samun matsala abu na biyu lokacin da muka karanta ayoyi cikin suratul qamar wajen kazzabat qablahum qaumu nuhin fakazzabu abdana sai muka ce kazzabat qaumu nuhin ba mu kawo qablahum ba wato qablahum qaumu nuhin an gane ko sai muka ce kazzabat qaumu nuhin bin nuzur nabiyu kazzabat samudu bin nuzur sai muka karanta shi kazzabat samudun bin nuzur muka kawo wato tanwini sannan aya ta uku fala yaghru wato fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad cikin suratul ghafir sai muka ce fala yaghrurka taqallubul ladina kafaru fil bilad ina fata an fahimce ni to kidan fala yaghrurka taqallubuhum ni abu na uku shine cewa akwai hadisi da muka kawo cewa haƙƙin Allah akan bayi Allah ba zai azabtar da ba wanda bai yi shirka da shi ba sai muka ce Allah zai azabtar da wanda ya yi shirka da shi kenan wajen fassara karantawa mun karanta daidai amma wajen fassara sai ya zamanto akai kuskure Allah ba zai azabtar da wanda bai yi shirka da shi ba ba wanda ya shirka da shi ba ina fata an fahimce ni to irin waɗanga abubuwa dole in an saurare su wani ba zai iya fahimta abin da aka aka nufi ba sannan kuma ayoyin alqur'ani idan aka ji kuskure ko da harafi guda ne dole ne a gyara shi domin alqur'ani ba wasa bane ina fata an fahimce ni to sannan abu na ƙarshe aya da ta gabata wa laqad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat ko muka ce abu amr ya karanta rusuluhum bil bayyinat sai muka ce an kawo atta'u ta'u ta'nif to me yasa kuma annabawa ba mata bane kuma an kace ja'at sai muka ce jam'u mudhakkarus salim ina so in ce jam'u taksir domin ar-rusulu jam'u taksir ne ba jam'u mudhakkarus salim ne jam'u taksir shine jam'i alladhi lam yaslam bina'u mufradihi wanda ɗayan daga cikin shi wato a larabci in za a yin jam'i an ka ce alim masani sai a ce alimuna kaga wawan da nunan dai aka ƙara to sai an ka ce muzakkar salim na mata mu'min mu'mina sai an ka ce mu'minat saboda wato alif da ta'un dai aka ƙara sai zamanto jam'u mu'annas as-salim as-salim wanda mufradikin shi ya tsira amma jam'u taksiri za a karya shi lam yaslam bina'u mufradihi to shine ake kira jam'u taksir kama a ce al'ulama'u kaga an daga alimu ne amma an jujjuya wasalin sa to irin waɗannan abubuwan muna bayanin su saboda muhimmancin su a ilmance tana yiwa hankalinka bai farga ba daga baya in ka saurara zaka ji wannan bayani Allah ya muna jagoranci kaw Allah subhanahu wata'ala ce tilkal qura waɗancan garuruwa da muka baka labarin su na qussu alaika muna baka labarin su an gane ko ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min anba'iha daga labaranta min wagga tab'idiyya ce domin tana nufin sashen labarin annabawa aka bamu an gane ko ba duk labarin su ba wani annabi za a faɗa maka lokacin da kawai ya fara da'awa yaushe aka haife shi yayin rayu duka ba a san da ba a kawo wannan ba domin inda akwai wurin ɗaukar wa'azi shine alqur'ani yake rakkazawa akan shi shi yasa kissoshin isra'iliyat da na tarihance-tarihance na kisoshi suna ɗauka hankalin mutane ga ababen da alkur'ani bai kawo ba sai kaga suna ɗauka hankalin jahilai sai a ce maka fir'auna ai da sa yake kari ruduwa wato garwa bakwai na shayi ya kasha sai kaji an ce Allahu akbar duk ina dalili akan waɗannan ababen babu wani abin abin ɗauka wa'azi a wannan wurin ina fata an fahimce ni wannan kun ba shi ke nuna dole labaran mu ƙaryata su ba waɗanda suka zo a cikin littattafan Isra'iliyat wanda ba mu da tabbacin gaskiyar shi sai mu bar shi in Qur'ani da hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam su ƙaryatar da shi ba yan akwai abin ɗauka ibra kuma muna iya mu ɗauke ibra ina fata an fahimce ni naqussu alaika muke baka labarin ta mun ka ce qissa shine labari wanda yake an fayyace shi khabar labari ne mai tsawo ko ko gajere shi yasa wato dukkan kissa ana iya kiranta labari amma ba duk labari ake iya kira kissa ba ina fatan kun fahimce ni wala naqussu alayka min anba'iha wala qad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat haqiqa manzannin su sun zo musu da hujjoji bayyananni babu annabin da yazo face sai yazo da hujja cewa daga wajen Allah yake amma nan ne za a gane wanda yake da niyyar bin Allah ga hujja ta bayyana wanda bai da niyyar bi wasu sun san gaskiya ne ina fata an fahimce ni amma saboda girman kan da ke cikin ɓoye cikin rayukansu saboda wani shi gani shi kai ya fi ƙarfin a ce mishi Allah ya ce ko ko malamin da ke wa'azi shi bai isa ya mishi magana ba ya manta da cewa maganar Allah ce ake karantawa kada ka kalli shekarun mutum kada ka kalli kabilan mutum kada ka kalli ƙasan mutum kada ka kalli jahan mutum kada ka kalli abin da mutum ya tara na dukiya kada ka kalli matsayin mutum ka kalli waye ce maka ya ce yau idan shugaban ƙasa ya tura ma saƙo ya ce maka a wane an ce shugaban ƙasa na kiranka ai ba shi wanda aka tura ma kake kallo ba wa kake kallo shugaban ƙasa to amma da yake aikin Allah ne sai shaidan ya nuna maka a'a kakka kalli wanda ya turo saƙon kalli wanda ke magana sai ka halaka shi yasa Qurayshawa da yawa daga cikin su sun san Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam gaskiya yake amma sun kiya saboda girman kan dake cikin ransu sai su bi hanyoyin da za su ɓoye wannan girman kan Allah ce wato qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadhibunak walakinna adh-dhalimin bi ayati llahi yajhadun sun san gaskiya kake yi amma suna musun ayoyin Allah ne alamun halaka ne walaqad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat manzanninsu sun zo musu da hujjoji bayyananni fama kanu li yu'minu bima kazzabu busu kasance ba su yi wato imani bima kazzabu min qablu da abinda sun ka karyata gabani waɗansu malamai da suka ce nan ba su kasance za su yi imani ba lima sabaqa fi ilmi Allah ta'ala domin abinda ya gabata na sanin Allah cewa ba za su yi imani ba ba za su yi imani ba ina fata an fahimce ni innal ladhina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun ko ba haka ba Allah subhanahu wata'ala ce innal ladhina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawu al'azab al'alim waɗansu kuma daga cikin malaman tafsiri suka ce fama kanu li yu'minu taw'an ba za su yi imani ba imani taw'an wanda yake cikin yarda akwai imani na doli shine lokacin da Allah ya halicci mutane suna cikin tsatson annabi Adam wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala suna cikin tsatson annabi Adam ko da malaman da suke cewa a'a nan Allah ya kafa dalilai duk da yake wannan fassarar mu ba mu tafiya tare da ita Allah ya kafa dalilai kuma ya fitar da su daga cikin tsatso don akwai asa amma duk kafirai sun yarda cewa Allah shi ne ya halicci sammai da kasai to da mun tai akan dalilan da sun kace Allah ya kafa dalilai wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaqulunna Allah wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah za su ce Allah kaga sun yi imani cilas amma ba su yi imani tsau'an ba tauhidi na uluhiyya su bauta ma Allah shi kadai ya cancanta a bauta masa ina fatan kuna fahimta ta sai suka ce aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab waɗansu malaman tafsiri suka ce fama kanu li yu'minu ba su kasance za su yi imani ba an gane ko bima kazzabu min qablu da abin da suka ƙaryata can gabani ma'ana lahira za su nemi cewa Allah ya dawo da su duniya in suka ga wuta wutar jahannama idan suka gane ta suka ce a dawo da su za su yi imani sai Allah ce a'a ba za su yi imani ba ko da sun dawo Allah subhanahu wataala ce walau tara idh wuqifu 'ala an-nar فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين التي بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا كاجي التي دا أما يدوسوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون كاجي ياتي كوي سكي زوكي تملي iskanya in ji wani babanmu da an yi magana bai yadda sai suka ce iskanya ta waɗansu daga cikin malamai suka ce fa ma kanu li yu'minu ba za su yi imani ba saboda mi saboda sun gaugawa ƙaryatar da annabawa duk mutumin da ke zahin ƙaryata al'amari to ko ya gane gaskiya ne akwai yayin imani da shi saboda da yawan mutanen da yanzu suka kasa bin gaskiya ba wai da sun ba gaskiya bace sun riga sun shiga gaba sun jagoranci mutane cikin banna sun yi duk abin da suke yi ƙarshe kuma sai su gaba za su iya dawowa su ba sun fi sun su yi kumiyar lahira da su yi ta duniya wal iyadu billah kuma alhali ko in ka gane kuskuren ka ka dawo ka bi ai baka yi wata kumiya ba amma ce dan ka ce maka a'a ai ka riga kai adawa da shi ka riga kai adawa kuma yanzu ka dawo a gane ka kai a tai haka nan dai ana so har lahira wannan ba mai kyau bace shi yasa Allah ce bal kazzabu bima lam yuhitu bi ilmi abinda busu san busu kewaye shi da sani ba suka zabura suka ce ƙarya ne ina fata an fahimce ni shi yasa Allah ce ya juya zukatansu saboda sun ƙi yin imani da alqur'ani tun farko to sai aka bar su da bannarsu wa nuqallibu afidatahum وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين كذلك وقا كاف تنا دا علاقة دا مغانا دا أنك شافي دو إنك كذلك كي هترى كمر حكا تو إنا كمر مينيني تو كمر واتو كما يدى كما واتو كما طبعنا qulubahum natba'u ala qulubil kafirin ban sai ba ku fahimta domin an ce kazalika an bar shi to kullun cikin alqur'ani sai ka bincike shi bincike na mai yawa dauki zan baka misali biyu na farko a cikin suratul baqara Allah ce wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'alan nas kazalika ja'alnakum ummatan wasatan to nan ba za a ce ba akwai wani abu wanda za a kaddarawa kuna an ka kamanta in dai akwai wani abu wanda za a kamantawa da ɗaukaka to ku ne mun ka sanya ku kamar kuma misali a cikin suratul an'am sai Allah ya ce wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin aljinni wal insi ai kama ja'alna laka a'da'an ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal jinn yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura bincike ne mai yawa kan wannan kazalika din nan ka dauke ta abin nan kenan kamar yadda muka rufe zukatansu yatba'u Allahu Allah yake rufewa mun kawo wato a cikin suratul satin da gabata mun kawo a cikin suratul Yunus an shafe wato an kawo bihi nan ba a kawo ba mun yi bayanin dalilan da suka sa ba sai mun maimaita ba yatba'u Allahu can kuma cikin suratu Yunus an ce natba'u nan ba mun faɗi dalilai ba sai mun kawo abin nan ba ala qulubil kafirin akan zukatan kafirai waɗanda suka kafirce ba Allah subhanahu wataala sai Allah ya rufe zukatan saboda ba su ba su da niyyar yin imani ina fata an fahimce ni an gane ko shi yasa muka kawo wannan aya wato bal taba Allahu alaiha bi kufrihim ko wato wa qalu qulubuna gulf bal la'anahum Allahu bi kufrihim fa qalilan ma yu'minun sannan wa qawlihim qulubuna gulf bal taba Allahu 'alayha bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila saboda kafircin su Allah ya rufe zukatan su kenan idan ka ce baka son gaskiya mi za a yi maka ka ba mutum abu yace bai so an turo annabawa sun yi wa'azi sun yi bayani ka gane ka ce ba ka so mi kake so Allah shi ba an kare an turo manzanni da su yi ma bayani manzannin nan kuma ba waɗanda za su ɓoye saƙon Allah bane sun yi muku bayani dalla dalla daki daki kace kai baka yarda ba sai ka doge akan abin da kake akan shi to me kake so Allah shi ba ban sa abin da kake so Allah shi maka ba to a ƙarshe kazalika yatba'u Allahu ala qulubil kafirin a cikin suratul uh, Yunus sai Allah ce kazalika natba'u ala qulubil mu'tadin to kaliba guda biyu nake so in yi magana akan sunan can an ce mu'tadina nan kuma an ce kafirina to mu'tadina masu ƙetare iyaka kafirina kafirrai babu wata matsala duk kafiri dan ta'adda ne duk kafiri dan ta'adda ne domin yana ƙetare iyakokin Allah subhanahu wataala kenan sai ka gane can an samu su suna kafirai saboda sun butulce ma ayoyin Allah can ko an samu suna mu'tadina na an ce musu kafirina saboda mi saboda sun kafirce ma ni'imomin Allah subhanahu wata'ala sun kafirce ma annabawa an gane ko sannan kuma can mu'tadina masu ketare iyaka ne sun ketare iyaka sun butulce ma Allah subhanahu wata'ala ban sani ba ko kun fahimta dan haka kakka sa tsammani akwai wata matsala sai Allah ce wa ba wajadna
وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين Allah ya ce wa ma wajadna ba mu samu ba li aktharihim ga mafi yawancinsu min ahdin alƙawali kenan wa ma wajadna ahdan li aktharihim ita minkin nan an ƙara ta ne kamar da suke cewa a cikin yaren larabci litta akidi don ƙarfafa ma'ana mun taɓa bayanin wannan kenan asalin magana wa ma wajadna ahdan li aktharihim ba mu samu riƙon alƙawali ba daga mafi yawa daga cikin su wannan yana daga cikin adalci na alƙur'ani bai ce wa ma wajadna lahum ahdan ba don al'ummomin da suka gabata akwai waɗanda suka bi annaba suka yi imani da su shi yasa ce mafi yawancinsu bai ce dukkansu ba yana daga cikin abin da yasa yau mutane da masu wa'azi da kowa da kowa in ka tashi hukunci kan jama'ar da baka so gaba ɗai sai kai musu hukuncin da kake so na mummuna waɗanda kake so kuma gaba ɗai kai musu hukunci na gari shi ke sawa duniya ba za ta taɓa zama lafiya ba idan zaka magana kan mutum to ko da wai ta kama ka faɗi alkhairinsa ka faɗi sharrinsa to mu yanzu wanda ba ka so komi bai taɓa yi na alkhairi ba sannan wanda kake so bai taɓa yin laifi ba ya za a yi duniya ana irin wannan sannan a ce a kai labari shi ya rikita kasashen duniya shi ya rikita alaƙa tsakankanin musulmi a duniya ga kafirai waɗanda suke kafirai ne tantagariya waɗanda suka fi kowa adawa da Allah su ne mushrikai da yahudawa kaji Allah ce la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu al yahuda wal ladina ashraku amma da Allah ya tashi bayani kan Yahudawa bai ce dukkan su tambadaddi bane sai ya ce laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati llahi ana al-layli wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas salihin mushrikai kuma da Allah zo magana kansu sai ce wala yajrimannakum shana'anu qaumin an saddukum anil masjidil harami an ta'tadu wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa mushrikai ne kaji Allah ya ce sun fi kowa adawa da addinin sa abala ce ai musu adalci amma mu yanzu mizanin bai kalluwa wani da zaran dai bai yi da kai to yanzu yanzu zai cire ma ticket na wutar jahannama duk alkhairin da kai yi in ma ya samu sa'a dai an ka ce to ai yayi kaza ya kaza sai ce to hoda muku don Allah yi riyata har da aikin alkhairi sai ya zo ya san abin da a cikin zuciyarka ya yanzu wato kamar yadda ake mutanen zamanin ga yanzu har da abin da a cikin zuciyar mutane suka yi hukunta hukunci da shi sai a kai ka kotu a ce wai an ga alamun niyyar ka so ka kai ka aikata kaza to banda Allah wani na sa abin da a cikin zuciya wala haula wala quwwata illa billah Allah kai mana mai kyau to shi yasa Allah ce li aksarihim mafi yawancin su amma cikin al'ummomin daga wadancan ana samun waɗanda suke yin imani shi yasa annabi nuhu Allah ya faɗi wa ma amana ma'ahu illa qalil sai ɗan kaɗan kaga bai ce dukkan su sun kafirce ba amma ina hukuncin namu yanzu sai abin da ya saura waɗansu malamai suka ce wa ma wajadna li aksarihim min ahdin ba mu samu wani alƙawali gare su ba an gane ko sai waɗansu malamai suka ce to na ahdin kenan ba su cika alƙawali ko guda tsakankanin su da Allah ba ina fata an fahimce ni waɗansu kuma daga cikin malamai suka ce shi ahdin kinga akwai sifa tashi wadda aka shafi sifa kun san muna da sifa muna da mausuf to shi ahdin shine mausuf ina sifa an shafe ta a cikin yaren larabci ana iya shahe sifa ana iya shahe mausuf ina fata an fahimce ni Allah subhanahu wa ta'ala ce wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinuna to akhira kin nan sifa ce an shafe mata mausuf kenan aslin shi wa bin nash'atil akhirati hum yuqinuna tunda yace thumma Allahu yunshi'ukum nash'atal akhirah ko kuma wa bid daril akhirati hum yuqinuna dan yace qul in kanat lakumud darul akhiratu ko ko wa bil hayatil akhirati hum yuqinuna an shafe musukinta to haka kuma ana iya shafe wato sifa amma sai a zo a kaddara ta to kaga kaman nan ko kuma mu dauka cikin suratul kahfi yadda misalin zai zo da kyau Allah ya ce wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kull safinatin ghasba akwai sarki gaban su yana karba kowace safina ba kowace safina ba kullu safinatin salihatin ko kuma jamilatin domin me yasa bai karbi tasu ba wajen fassara sai ya ce jirginku abin da ya safa a ratto an a'ibaha illar da nake son in yi mata saboda akwai mutumin da yake sarkin da ke kwace in ga tana da kyau kenan in ba ta da kyau zai mi zai batta to shi yasa ya akhudhu kullu safinatin salihatin an shafe salihatin to nan ga wa ma wajadna li aktharihim min ahdin ay wa ma wajadna li aktharihim min ahdin muwaffan bihi an shahe muwaffan bihi wanda suka cika da shi sai ka iske duka alƙawullansu domin mi domin duk abin da a tsakaninka da Allah alƙawali na domin rayuwarka gaba ɗaya a takalifu shar'iyya kulluha ahdun bainaka wa bainallah duk abin da ka sani alƙawali kun san akwai alƙawali wanda muke gani tsakani na da ni da kai ko misali mun yi alƙawali to tsakani na da ni da kai ne kuma Allah ce a cika alƙawali wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula kenan in mun ga dama sai mu kasa alƙawali biyu tsakaninka da Allah tsakaninka da bayan Allah dan mun kalli ka kulla shi ne da bayan Allah amma idan muka ga masu muke a dukkan su alƙawullan Allah ne don Allah yayi umurni da a cika alƙawali kuma Allah ce alƙawali in na sabo ne ka a cika shi domin mi domin ba a yi ma wani biyayya a saba ba Allah ban sani ko kun fahimta ba an gane ko to shine sun ka ce muwaffan bihi wanda yake ana cika shi shafe sifa yana da yawa a cikin alqur'ani shi ibnu malik yake cewa cikin alfiya وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل da na'atu da man'utu duk wanda an ka gano ana iya shafe shi yace wafin na'ti yaqil amma sifa ita ce ta yi karamci wajen shafewa malamai suka ce kawai ya kawo wannan ne ita ma sifat ana shafe ta sai dai a ce shafe mausuf shine yafi yawa amma sifa ma ana shafe ta da yawa wannan magana ce ta malaman nahwu Allah ya kyauta sai Allah subhanahu wataala ce wa ma wajadna li aktharihim min ahdin ba mu samu alƙawari ba tauhidi alƙawari ne sun ki sallah alƙawari ne tsakaninsu da Allah sun ki ko ba haka ba barin sabon Allah alƙawari ne tsakaninka da Allah kace in ka zo zaka daina saba ma Allah alastu bi rabbikum duka ka zo an watsar da su alƙawulla ga sunan balle bani Isra'ila in ka ɗauki suratul baqara ka ji alƙawullan da sun kai da Allah ba wani alƙawali da suka yi sifa ce ta yahudawa yawan saba alƙawali amma yau sai aka ɗauko ta aka ɗora mu da mu ƴan Afirka kaji Allah ce inna sharrad dawabi inda Allah summul bukum alladhina la ya'qilun alladhina ahadta minhum thumma yanquduna ahdahum fi kulli marratin wa hum la yattaqun sun saba alƙawli fi kulli marra duk lokacin da an kai alƙawli da su za su warware alƙawli kuma bai babba wa hum la yattaquna ba su jin tsoro ba su maji a jikin su saboda saba alƙawli in yayi yawa wani kawai jin shi kai ma in bai saba alƙawli ba bai jin daɗi shi mu ko yanzu sai aka ɗauke mu mu ne tambaɗaɗɗi ‘yan Afirka sai an ka ce muna rendezvous africain. Rendezvous ɗan Afirka shine an ce a zo ƙarfe tara to sai goma na ma za a fara zuwa ko sha ɗaya. Allah kai muna tsari. Wa in wajadna aksarahum Allah ya ce to haƙiƙa mun samu mafi yawancin su la fasiqin fasiqai anan malaman nahwu sun yi magana wasu sun ce in wa gabata aiki waɗansu suka ce tana aiki shine sun ce yadda asalin magana take wa inna sha'na wal haditha wajadna aktharahum lafasiqin yadda labarin yake yadda sha'anin yake mun samu mafi yawancin su fasikai waɗansu kuma daga ciki suka ce a'a wa inna wajadna aktharahum lafasiqina an kai shafe nunun ta farko kenan sai zama to su sun dauke ta koda an shafe tana aiki waɗansu daga cikin malamai malaman basra sun ka ce wa in wajadna aksarahum la fasiqina asalin shi ma ne da illa ina fatan kun fahimci ni wato ita in wa gabata yan aiki yadda wato yadda al'amari shike su a wajen malaman basra asalin maganar wa innahu yadda al'amari yake wajadna aksarahum la fasiqin mun samu mafi yawancin su fasiqaina ana nufin kafirai su ko kufiyuna manyan manyan malaman nahau na madrasa biyu ce ta kufa da ta basra sannan aka samu ta bagdad da kuma ta andalus suka ce da mani da illa aiwa ma wajadna aksarahum illa fasiqina ina fata an fahimce ni haka suka dauke shi ba mu samu mafi yawancin su ba face fasikai amma ɗaya daga cikin malaman nahau da ake kira imamu qutrub ya ce a shi a wajen shi in din nan bi ma'ana qad shi aka ɗauki in ai wa qad wajadna aksarahum la fasiqina mun samu mafi yawancin su fasikai zaka iske duk dai magana dai za ta koma zuwa ga abu guda an same su fasikai ma'ana ma nan kafirai ake nufi akwai bayani mai tsawo kan wannan kalma tana yiwa ba za mu samu damar gabatar da shi ba kilan yana yiwa in Allah ya kai mu da cikin karatun da za a yi na karshe a wato gidan TV na Bonferai in kawo wannan bayanin don bayani ne mai muhimmanci kwarai da gaske kan kalima ta fasikanci da kafirci da zalunci da shirka da munafinci da kuma ma'anonin da suke ɗauka da kuma wani abu wanda wani lokaci suna ɗauka kishiyar abin da aka ɗora su a kan shi wannan bayani yana da muhimmanci amma ba zai yiwa ba anan Allah ya ba mu nasara sai Allah subhanahu wa ta'ala ce summa ba'asna min ba'dihim ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ما لما يسكت كلمة ثم حرف عطف مع الترتيب والانفصال كلمة ثم تنفن سأنن كو سنن كو باين هكا an gane ko tina an haɗa wagga kissa da kissoshin da suka gabata an yi atsafi sannan tana nufin tartibi ana nufin abin ya zo jere walin fisali kuma tana nufin akwai tazara tsakankaninsu amma cewa tana nufin jere fil ghalib ne mun taɓa bada wannan labari domin yana yiwa abin da ya zo gaba da summa shine a baya wanda a gaba baya kuma shine gaba mun ba ku labari fakku raqaba أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسربة ثم كان من الذين آمنوا kaga sai aka ce sandan yayi imani alhali ko a'a sai an yi imani ake yin ayyuka na gari kenan wannan fil ghalib ne to sai suka ce summa tana nufin sannan ba'athna muka turo min ba'dihim bayan su Musa annabi Musa bi ayatina da ayoyinmu ila fir'auna zuwa ga fir'auna wa mala'ihi da mutanensa fadhalamu biha sai suka yi zalunci to anan kalima ta summa zamu yi wato fitar da hukunci biyu anan na farko akwai wani littafi da ake kira subhul a'sha na imamu wato alqalqashandi kajon ya ce tar sunayen malamai ai malam sai ka shiga bincike zaka iko Allah mutumin da bai diba littattafan rijal waɗanda suka yi wato kutubul hadith aljarh wa ta'dil da kutubi na adab na tarihin masu tafsiri da kaza baka sani sunayen malamai almuhimmu imamu al-qalqashandi mai littafin subhul a'sha yace annabi shu'aibu ya zo bayan annabi musa ina fata kun fahimce ni sai malamai suka ce wannan magana ba gaskiya ba ce domin mi domin Allah ya kawo kissa annabi shu'aibu yanzu mun kare kissa annabi shu'aibu ko sannan aka ce summa ba'asna min ba'dihim kaga wannan zai koya maka yadda ake naqadin wato tarihi ma'ana in an ka dauki wata magana da ta zo cikin tarihi yadda za a naqadinta ina fata kun fahimce ni ko da ayoyin alqur'ani ko da hadisai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wadanda sun ka inganta ko ko da ka'idodi na hankali in ma babu nasi akwai yadda da hankalci ake kritikan tarihi shi yasa malamai in ka diba cikin mukhtasar diba cikin mukhtasar ko cikin kowane littafi ma babban littafi na fiqhu babi na al-istilhaq istilhaq an gane ko wato shine mutun ya ce da wanga da an ga mutun bayan shekara 20 ko 30 sai ce dan sani ina fata kun fahimce ni to sai a zo gidan alkali to daga cikin sharuɗa idan mutun ya ce wanga dan sani sai a tambayi shekaru misali in ya ce shi uba an ka ce shekara ka nawa ya ce ni shekara ta hamsin sai aka ce to kai wanga shekara ka nawa sai aka ce shekara saba'in dan shekara hamsin yana iya dan haihuwa dan shekara saba'in sai da cikin mafalki ko ko cikin gasa na da ƙarshe ƙarshe to wai a hankalce akwai yadda ake gane tarihi gaskiya ne ko ba gaskiya bane to kuma cikin nassoshi kamar ɗaliban mu in ka ɗauki alkur'ani sai kaga akwai abin da ya ishara wanda ke nuna abu kaza ba gaskiya bane ko cikin hadisai bincike ne mai yawa wanda ɗalibai suna iya gabatar da shi ina fatan mun fahimci wannan to kenan wagga magana da mai imamul kalkashin ya faɗa ba gaskiya bane domin mi domin sun ba ba asna min ba'dihim Musa bayan waɗancan annabawa an ka turo annabi Musa kenan annabi Shu'aibu ya shuɗi mun fahimci wannan da kyau magana ta biyu lokacin da ana cewa annabi Musa ya auri ya auri ƴar annabi Shu'aibu domin Qur'ani cikin suratul Qasas ya faɗi cewa annabi Musa da ya gudu ina je Madiyana walamma warada ma a Madiyana ko wajada alaihi ummatan minan nasi yasqun wa wajada min dunihim imra'atayn tazudan ko ba haka ba sannan sai suka zo suka iske tsoho ne wa abuna shaykhun kabir qala inni uridu an unki haka ihdabna sai suka ce annabi shu'aibu ne na fata kun fahimce ni malamai suka ce ma wannan ke nuna ba gaskiya bane domin sai da aka kare annabi shu'aibu ya tafi sannan aka ce summa ba'athna min ba'dihim Musa annabi Shu'aibu ya shude aka turo annabi Musa ya za a yi iske shi hayya aure yarsa shi dai wani salihin bawa ne kawai wani zai ce to kaji wata sabuwa saboda abinda bai saba jina ba wallahu a'lam summa ba'athna sannan muka turo ba'athna nunun kinnal litta'zim domin nan tana nufin ba'athna da yawa amma nan ana nufin Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ne kenan nan yana nuna girmama Allah domin ya kamata ya ce summa ba'astu sai ce summa ba'asna to Allah nawa ne Allah guda ne a aqidar musulunci qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wama min ilahin illa ilahun wahid dan haka ba'asna annunu litta'zim tana nuna girmamawa min ba'dihim sai ka ce wato in zaka fassara ta Hausa musu Allah ba'asna mun turo min ba'dihim bayan su ai bayan waɗancan annabawa da muka faɗa kenan min ba'di wato waɗancan annabawa ko ko bayan mutanen da ke cikin waɗannan garuruwa mun kare da su mun halakar da su ko mun turo bayan mutanen waɗannan alƙaryoyi duk abin da ka gabatar yana yi min ba'dihim bayan su Musa annabi Musa to anan akwai abin da suke kira wato cikin ilimin tafsiri ad-dirasa shakhsiyya wato ɗaya daga cikin manya-manyan malaman balaga na duniya da ake kira ustadu doktor fadul samar ra'i shi ko yana kiran shi alhashdul fanni alhashdul fanni shine ka dauko ayoyin da suka yi magana kan wani annabi sai ka tattara su kaga inda aka shafe can ko aka rage can sai ka kawo shi su ko malaman ilmu usulut tafsir suna kiransa wato al-ijmal wa tafsir can an zo da abu a dunkule nan ko an fayyace shi don ka gane to wanga kowane annabi kana iya ɗauka kissa sa kai mata haka a cikin alkur'ani kenan ka ɗauki suran musa kai wannan bi ayatina da ayoyinmu an gane ko ila fir'auna zuwa ga fir'auna an gane ko zuwa ga fir'auna wa mala'ihi da mutanensa malaman har da alqur'ani suka cewa duk cikin alqur'ani in ka ji an ce ila fir'auna ka ce wa mala'ihi sai wuri guda tal shine cikin suratul namli wato fi tis'i ayatin ila fir'auna wa qaumi amma sauran duk wa mala'ihi na suna daga cikin ka'idodin har da masu taimaka ma dalibi duk inda an ka ce ila fir'auna sai ka ce wa mala'ihi wa mala'ihi da ka je cikin suratul namli fi tis'i ayatin ila fir'auna sai ka ce wa qaumi alqur'ani kenan fi wato ba'athna min ba'di Musa ila fir'auna zuwa ga fir'auna fir'auna sarki ne wanda kowa dai mafi yawanci an san shi dama in mutum ya cika rashin imani ma yanzu fir'auna na aka ce me ko ba haka ba bi ayatina da ayoyinmu fazalamu biha sai suka yi zalunci wannan alba'u ana kiranta ba'u ta'diya domin shi fi'ili na zalama bai buƙatar wani harafi ana iya cewa fazalamuha sai suka zalunce ta suka yi imani da ita amma saboda ana son a yi ta'addi a nuna ƙarhin fi'ilin sai an ka ce fazalamu biha kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratul naml yace wajahadu biha kaga ana cewa wajahaduha sun yi musun ayoyi amma sai an ka ce wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa ulwa waɗansu ma malamai suka ce a'a wani lokacin in ana ganin fi'ilin ma zai yi rauni ne ake ƙara ta wa fi nuskhatiha hudan wa rahmatun lil ladina hum li rabbihim yarhabuna ay yarhabuna rabbahum sai an kace li rabbihim sun kace saboda ya koma can baya suna ganin kamar bai da karfi sannan aka ƙara shi wannan bincike ne da malamai fa zalamu biha almuhimmu dai sun yi zalunci ma'ana sun kin imani da ayoyin Allah subhanahu wata'ala to fanzur ka kalla fanzur ka kalla an gane ko muka ce kallo ko dai ka kalla da zuciyarka ko kuma ka kalla da idonka domin gidajen fir'auna a yanzu ba bacewa sun kai ba akwai saura ko ba haka ba sannan kuma gawar fir'auna akwai ta ko ba haka ba kenan kana iya ka kalli ka je kasar misra in Allah ya baka iko ka kalla da idonka sannan kuma in ka ga dama in Allah bai baka iko ba kuma ka kalla da zuciyarka labarin abin da aka bayar shi yasa waɗanda ga cewa an ce fanzur sai su ce a'a ai abin da ake nufi da zuciya kawai ake nufi waye ga maka ga Allah na cewa awalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim kace kawai da zuciya ake nufi daga ina ka samu wanga kai kuma fanzur Allah ce to ka kalla nan umurni ne kaifa kana aqibatul mufsidin yadda karshen mabannata yake al mufsidin masu yin banna a bayan kasa an gane ko shi yasa qur'ani farkon kissa sai ce maka fanzur wani lokaci tsakiyar kissa ce maka fanzur wani lokaci kuma karshen ta ce maka fanzur duk dai abin da ake so in farko ne ana son ka karkada kunnanka in tsakiya ne ana son ka ci gaba da bi har sai ka kai karshe in karshe ne kuma an kai wurin tukewa an ka ce to ka kalle da sun ka kai karshe Allah kai muni tsayi da mu kasance cikin mabannata wa qala Musa ala ramma
wa qala Musa ya fir'aun inni rasulun min rabbil alamin wa qala Musa annabi Musa ya ce ya fir'aun ya kai fir'aun lafazi na fir'aun wasu suka ce a cikin larabci ana iya wazaninsa sai ya zamanto wato fi'laun waɗansu kuma suka ce a'a tun da ba na larabci bane za a bar shi kawai ya zamanto ala wazli wato fi'laun nunin kinnan ta zamanto asliya magana ce dai ta malaman sarfu amma ya fir'aunu wasu suka ce asalin shi suna ne na masarauta an gane ko waɗansu kuma suka ce a'a sunan lakabin shi fir'aunan ne mai mulki sai malamai suka ce babu matsala ana iya a sanya sunan asalinsa sunan masarauta daga baya kuma ya zamanto shi sarkin ya ɗauki wannan suna babu wata matsala sai ya ce ya fir'aunu ya kai fir'aunu shi yasa malamai suka ce nan khitabu takrim akwai girmamawa ciki domin nan kada ka zo ka ce a to ai annabi Musa da zo kafin Allah ya tura annabi Musa ya ce fa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha to kaga ga yanzu mutun ya zo ya iske mutun ko da ba ma shugaban kasa ba ya ce kai wane kai akwai girmamawa ciki to kaga wannan iya cewa to ai annabi Musa kenan bai aka saba sai aka ce a'a suna ne wanda ake kiran babba a cikin kasar kenan annabi Musa ya girmama Fir'auna bai saba umarnin Allah ba shi yasa ma da yace faqul hallaka ila an tazakka ka je na ce mai ko in kana so in nuna maka hanyar shari'a mun fahimci wannan ko ya Fir'aunu ya kai Fir'aunu inni ni wadan suka ce sunan Fir'auna ai larabci na ƙarya ne daga ina zaman to larabci babu iya zama to larabci muna yara ake babu kissoshi na Isra'iliyat an ka ce baban Fir'auna yayi neman da bai samu ba yayi neman da bai samu ba kai ran nan sai roki Allah kullu yana cewa Allah ka bani da salihin bawa Allah bai bashi ba yaga shekaru sun tafi sai ce kai shi yanzu Allah ka bani da ko da dan kafir kafire na sai a haifir auna to wai shi da wai fir'auna wata rana ya wata banna aka ce ina ne yayi sai an ka ce aunu fir wai aunu ya gudu sai an ka ce mai fir'auna wannan kaga kissa ce wanda an ka hada hayaniya ce ya fir'aunu inji annabi Musa ya kai fir'aun inni rasulun min rabbil alamin lalle ni ubangiji wato rasulun manzo ne min rabbil alamin daga ubangijin talikai kalima ta rasul in an ga dama in annabi biyu ko uku ko hudu ko goma ko dubu ana ce musu rasul domin asalin ta masdar ne wani lokacin kuma in an ga dama sai a dauke ta a matsayin suna an gane ko in biyu ne sai a ce rasula shi yasa cikin suratu shu'ara yace fa'ti ya fir'auna faqula inna rasulu rabbil alamin kaga nan ya kalle ta a matsayin ta na masdar amma can cikin suratu tsaha yace faqula inna rasula rabbika saboda ya kalli ta tashi daga masdar ta kuma matsayin suna ban sani ba kuma fahimci wannan an gane ko inni rasulu rabbil alamin ni ubangi wato manzo ne daga ubangijin talikai eh anan ƴan uwa musulmi kafin mu ci gaba da bayani akwai mas'ala guda biyu masu muhimmanci na farko Allah ya ce an tura annabi Musa ya aka tura shi da ayoyi kaga alkur'ani ya bai kawo wannan ba amma in kace cikin taha zaka ga annabi Musa bayan ya ma ya rayu gidan Fir'auna ne ko ba haka ba har yayi gudu ya je yayi shekara takwas ko goma sannan aka tura shi zuwa ga Fir'auna kuma ya tattauna da Allah cewa ya ji tsoro dan ya ce walahum alayya zambun ina da honi laifi Allah na kashe mutum ina fata an fahimce ni shi na bayan fassara a wata sura ce rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtulun a cikin shu'ara ya ce zambun an gane ko sannan kuma a cikin qasas ya ce rabbi inni qataltu minhum nafsan kaga duk wanda tattaunawa ai rike ta shi yasa tafsirin alqur'ani haka kawai ba tare da ka hada waccan aya da waccan aya ba sai ka zo da abu a guntu ya aka tura shi nan ba ai bayani ba kaifiyatul ba's ina fata kun fahimce ni abu na biyu da ya ce rasulun min rabbil alamin ni manzo ne daga ubangijin talikai kaga ya nuna cewa in za ka fara da'awa ka fara da inda an kai ittifaki sannan ka je inda an kai ikhtilafi cewa Allah shine ubangijin talikai wannan duk duniya kowa yarda da Allah shi yayi halitta sai wanda yake son ya kauce kuma Allah zai dawo da shi akan hanya ina fata kun fahimci ni domin kasancewa Allah shine ubangiji al-khaliqu al-maliku al-mudabbiru ba mai shakka wannan duk kowa yarda da wannan hatta da tura wanda suke cewa irin wato waɗanda suke yan naturalist waɗanda ba su yarda da Allah ba idan musiba ta same su komowa suka zuwa ga Allah fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din komi ko bature wanda bai yace babu Allah kyale shi da ya shiga cikin musiba sai ka ji ya ce oh my god ah ka yarda akwai god ko kuka ji ya ce oh mon dieu ah ka yarda akwai Allah ƙarya ne suke yi cewa babu Allah wallahi duk wanda ya shiga cikin waya wallahi shi na sai ya tura akwai Allah inni rasulun min rabbil alamin ni manzo ne wato wato wato manzo ne daga ubangijin talikai haqiqun ala alla aqula ala allah illa alhaq haqiqun ala alla aqula ala allah illa alhaq قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل نن أكوي قراءة أكان حقيق كوم تي أوجه نكرنت القرآن قدابيو أكوي حقيق علي أكوي حقيق على تو kakka te ka zo ka iske wani qur'ani da tsiya kai ka san haqiqun ala kace nan cikin wani qur'ani an yi kuskure a'a haqiqun alayya imamu nafi' yanzu in ka dauki qur'ani wanda aka rubuta da warsh ko wanda aka rubuta da riwaya ta qalun musamman kasar libya su suka fi karantawa da riwaya ta qalun zaka ga an rubuta haqiqun alayya kenan tabbas ne a kaina Allah aqula ala Allah illa alhaq ba zan faɗi magana ba ga ubangiji in ba ta gaskiya ba to amma qira'a ta jamhur haqiqun ala Allah aqula ala Allah illa alhaq tabbas ne to wannan sai aka ce to nan akwai wato abin da ake kira ishkal domin mi domin ishkal shi annabi Musa shine wajibi akan shi ba shine wajibi akan zance ba ina fatan kun fahimce ni to sai malamai suka yi maganganu a nan a gurguje kilan bari mu kawo magana ko guda biyu zuwa guda uku waɗansu malamai nan suka tafi cewa ita ala din nan da kuke gani bi ma'anal ba'u domin huruful jarri a wajen malaman kufa yanubu ba'dhuha an ba'd harafin jarra wani na iya zuwa wurin wari kenan da yace haqiqun ala Allah aqula ala Allah illa alhaq asalin shi haqiqun bi Allah kenan sai aka kawo ala wurin ba'un wannan kuma cikin Qur'ani ma akwai shi wala taqudu bi kulli siratin tu'iduna asalin wannan ba'un wato ala ce wala taqudu ala kulli siratin domin qa'ada ala ba a cewa qa'ada bi amma sai aka kawo wato wani wurin wani sannan kuma akwai wasu riwayat shazza waɗanda suna iya taimakawa wajen wannan wato qira'a ce ta waɗansu daga cikin sahabbai da akwai riwaya haqiqun bi Allah kenan sai zamanto ba'un din wato ita ce ake nufi a larabci amma ba a qira'a ba kuma akwai qira'a haqiqun Allah sai zamanto an shafe ba'un waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka tafi cewa shi haqiqun kinnan ya kumshi ma'anar wani fi'ili ne ko ya kumshi ma'anar wani suna shine suka kira at-tadmin ka rike shi at-tadmin daga dammana yudamminu tadminan akwai wani malami na kasar Dubai ya rubuta littafi akan wannan kawai shine ma'ana shi haqiqun din nan ma'anar shi harisun kenan sai aka kawo haqiqun dan a nuna harisun kenan harisun ala alla aqula ila Allah illa al-haq ni ina tsaye na dage ina mai kwadayin bazan faɗi wata magana ba ga Allah in ba ta gaskiya ba waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka ce a'a mu abinda muka ɗauka wannan wuri shine akwai abinda ake kira kalbu yan an ka ce kalbu ba zuciya aka nuhi ba wato abinda ake kira kalb ku yi hattara cikin ilmumuka daban-daban akwai kalbu cikin ilmu sarf akwai kalbu a ɗauki wani harafi a maida shi wani harafi kaga da larabci ana cewa ayisa kuma ana cewa ya isa kaga ya isa ne amma sai aka ɗauki wato alif aka maida ta gaba sai aka ce ayisa kenan alhamza ce aka ɗauka aka farko kuma duk ya bada ma'ana guda suna na alqalbu fi ilmi sarfi sannan cikin ilmul badi'a ɗaya daga cikin ilmu kan balaga nan ma akwai abin da ake kira alqalbu alqalbu shine a kawo magana idan ka tafi ka karanta ta to in kana so in ka dawo kuma zaka iya karanta ta irin yadda ka karanta ta wannan shi kuma ilimi ne mai abin kamar yanzu misali sun bada misali a cikin suratu wato abin nan suratul muddassir wa rabbaka fakabbir to rabbaka fakabbir in ka juya ta haka za ta baka harufan in ka juya su haka za su baka rabbaka fakabbir domin ra'un ba'un kafun ina fata an fince ni in ka ɗauki ra'un ba'un kafun sannan fa'un kafun ba'un ra'un to in ka koma kuma ra'un ba'un kafun kaga rabbaka ta hito fa sannan kuma ka samu kafun ba'un ra'un shi ake kira alqalbu da kullum fi falakin shi ma in ka ɗauke shi in kace kullum fi falakin zai baka in kace haka in kace haka shi yasa imamul hariri wannan babban malamin luga na duniya yayi wata muqama da ake kira alqahqariya alqahqariya shine mai yi da baya da baya raja alqahqara da larabci to ya to risala yayi wadda ta ɗauki kumshe da irin waɗannan abubuwa wadda take tana da tsawo wai da ya tashi jarraba su sai ce a ta'rifuna risalatan shin kun san wata wasiƙa arduha sama'uha da samanta da kasanta duk dai in kai haka haka nan na in kai haka haka nan na wa arduha sama'uha kuma wato a'a arduha sama'uha wa subhuha masa'uha da maryacenta da safiyarta duka dai ne yace nusijat ala min walaini an saka ta akan silale biyu ko tsari biyu wata jallat sannan ta bayyana an gane ko wata jallat fi launaini tana da launi guda biyu in kai yi haka ta baka wannan in kai haka ta baka wannan sannan kuma hariri ya ce wa sallat ila jihataini ta yi sallah biyu in kai yi sallah da ita nan ta yi ma'ana in ka juya ta nan ta yi in ka juya ta nan ta yi ina fata an fahimce ni ya ce wa badat za su wajhaini kuma tana da huska biyu in ka juya ta haka ta baka sannan kuma in ka juya ta haka ta baka in bazagat min mashriqiha in ta hito daga gabas fanahi ka bi rauniqiha yace to na raba ka da kyawun take nan tana da kyawu mai tsawo wa in balagat wato wa in tala'at min maghribiha in ta fito da yamma fa ya la ajabiha mamakin ta to wannan risala ka koma tun cikin makama kai karatunta domin duka kalmomi na kawo wadanda ana juya su to shi ake kira alqalbu cikin ilmul badi to amma a inda zamu zo nan yanzu inda muke magana shine cikin ilimin tafsiri na alqur'ani sai suka ce cikin qur'ani ma akwai shi suka ce Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin suratul qasas إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالأصبع كاغا سي أنك تي كلنين لتنوء بالأصبع su suka yi ma mutane nauyi alhali kuma wato sun yi matasa sun yi nauyi ga kilanni alhali kuma su kiluluwan an gane ko kiki din su ne suke da nauyi ga matasa kenan al'usbatu latanu biha su matasan su ne suke tashi da kiluluwan ba wai wato kilanni bane za su tashi da mutane su ɗaukaka su ban sani ba ko kun fahimci wannan waɗansu sun kace in baka gane wanga ba bari a baka misalin da zaka ganewa a cikin suratul qasas har yanzu da Allah ya zo kafin rai sai ce fa amiyat alaihimul anba'u kaga fa amiyat alaihim ta makamta gare su al anba'u labarai amma asalin shi fa amu anil anba'i su ne suka makamta wajen bada labari domin labari ya za a ce shi ya makamce maka a kai dai kan makamce ya ta yadda ba za ka iya bada labari ba ban sani ko kun fahimta ba to shi ake kira alqalbu to shi ne wadansu malamai suka ce kenan nan shi zancen wato annabi Musa shine zance yake wajibi akan shi ba shine yake wajibi ba wato akan zance waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a shi inni haqiqun alla aqula ala Allah illa al wato yana da alaka ne an gane ko da rasulun amma ba shi yana da ala Allah aqula ala Allah illa al yana da alaka ne da rasulun ba da haqiqun ba su haka suka tafi cewa suka ce kenan yadda asalin magana take inni rasulun min rabbil alamin haqiqun tabbas ni manzo ne an gane ko daga ubangijin talikai tabbas to ala Allah aqula ala Allah illa alhaq ay rasulun ala Allah aqula ala Allah illa alhaq ina fata an fahimce ni ko da mun tayi akan mazhaba ta yan basra da sun kace to ai sifa ai an ka kawo mata muta'alliq ba a hada ta da wani abu can gaba tunda har riga an ce rasulun min rabbil alamin haqiqun sai malamai suka ce to a qaddara ursiltu kenan inni rasulun min rabbil alamin haqiqun أرسلت على أن لا أقول على الله إلا الحق كو مشتر أرسلت مشترطا على أن لا أقول على الله إلا الحق أن تروني أنت كأن فأي متى ما جنا الله سبحانه وتعالى إن با غسكيا با to kaji abin da Allah ya ce mako ne annabi suwa suka gari abin nan annabawa malamai ko to su ma Allah ya ce kasu faɗi wata magana in ba gaskiya ba ga Allah to nan da aka samu matsala su annabawa su iya yin kwana dan Allah ba zai turo annabin da zai kauce sakon shi ba amma mu yanzu malamai sai suka dauka kuma ba yanzu aka fara ba dan wani ya dauka wani abu ne sabo a'a zurriyoyin bani isra'ila kaji annabi musa ya ce haqiqun ala alla aqula ala allah illa alhaq to haka ya ɗauki alkawali ga ma'abuta littafi wa iz akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitaba la tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumuna fanabadhuhu wara'a dhuhuri mushtaru bihi samanan qalila su sun aikata wannan iyan su ma da suka zo haka suka yi fa khalafa min ba'dihim khalfun warithul kitaba يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق alƙawali ne duk mutumin da ya san gaskiya Allah ce ya bayyana ma mutane kakka ji tsoron kuɗin kayan miyan ka su yanki kakka ji tsoron mutuwa ba za ka mutu ba kai na kace Allah ya ce wa ma kana nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala kuma ba a ce ka zagi mutane ba ba a ce ka ci mutumci mutane ba amma abinda Allah ya ce ku gaya ma mutane in kai wato idan mai mulki yana ganin saboda mulkinsa yake son Qur'ani shi bi shi a Qur'ani bai binka sai dai shi mallamin daga son kuɗin kamiya gare ka shi bika idan saboda kuɗin ka ne kake son Qur'ani shi bika in mallami ma tawili to mallamin na bika Qur'ani yafi karfin shi bika idan saboda mutum yana tinkaho da wato ilimi ne ko kuma turawa da suke ganin yanzu suna da na'urori da makaman nukiliya a'a mallaman da suka fassara muku ayoyi suka bi son ranku to sune suka bi ku qur'ani yafi karfin ya bi ku dan haka sai ka gane cewa shi qur'ani yafi karfin ya zan yaron kowa duk duniya annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadisansa ko ko shi yafi karfin ya zan karkashin wani sai ka gane shi qur'ani matbu'un ne walaysa bitabi'in bin shi ake yi ba shi ke biya ba dan wanda adda qur'anin nan shine rabbus samawati wal ardi kuma lahu ma fis samawati wa ma fil ardi shi Allah shi da adda sammai da kasai hatta da kai kai shi yayi ka in ma baturin na in ma mai mulki in ma mai kuɗi in ma duk kuma abin da kake da shi waye baka shi Allah kuma sannan Allah shi shi dawo shi bika ah wanda dai ga kwadan kuɗin kayan mai gidanka shi ne zai dinka Allah ka gane da mu qad ji'tukum bi bayyinatin min rabbikum annabi Musa yace qad ji'tukum tabbas nazo muku bi bayyinatin in ka gada ma kana iya ɗaukar bayyina hujja tunda ta tashi daga sifa ta koma suna ko ko qad ji'tukum bi ayatin bayyinatin min rabbikum ko qad ji'tukum bi mu'jizatin bayyinatin min rabbikum ko kuma ma kace qad ji'tukum bi bayyinatin in ka dauke shi matsayin suna to ai kaga bayyinatin guda ne to sai zaman to annakiratu litanwi'i tana nufin nau'i nau'i na hujjoji ne zo maka da su domin mi domin ba hujja guda annabi Musa zo da ita ba fa alqa asahu fa idha hiya ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين للناظرين sannan in ka ɗauki bayyinatin a matsayin sifa to sai ka ce qad ji'tukum bi mu'jizatin bayyinatin don ba guda yazo da ita ba ina fata an fahimci ni qad ji'tukum nazo muku bi bayyinatin da hujjoji min rabbikum daga ubangijinku kaga wannan shine ake kira al masdar masdar duk labari a koma a iso da ina na asalin sa yake annabta shi ga daga inda ta samu asili annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ilimin sa wa innahu latanzilu rabbil alamin shi yasa hadisi ake cewa a koma bin diddigin waɗanda suka ruwaito shi to kowane ilimi a bincika daga ina ya samu asili nan ne ake gane ilimi na gaskiya da ƙarya amma ya zama to kana ɗaukan maganganu ka ɗauki aƙida baka san da inda ta fito ba babu dalilai to yanzu kana faɗawa cikin halaka qad ji'tukum bi bayyinatin min rabbikum nazo muku da hujjoji daga ubangijinku fa arsil ma'iya bani isra'il ka tura bani isra'ila tare da ni ka ba su lafiya ka yantar da su daga cikin bauta shi yasa yana daga cikin muhimmancin wato abinda aka turo annabi Musa da shi shine tahriru bani Isra'il ya yantar da bani Isra'ila daga Fir'auna duk wani dan fafutuka wanda yake son ya yantar da al'ummarsa daga makiya to ya karanci kissa annabi Musa yadda ya fafutuka da ya yantar da al'ummarsa daga Fir'auna ba wai kai a tsado kuma da diskur da wadansu kafirai ba a ce a ga yadda ake yanta suwa ga annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo ne ya yantar da mutane daga bautar bayi zuwa ga bautar Ubangijin bayi, kuma ya ‘yantar da talakawa da waɗanda aka zalunta daga azzalumai. Sai ka bar duk isoshin annabawa ka take ɗauko mana hayaniya. A yana da kyau a karanta wani ɗan fafutuka a duniya amma dai a fara da na Allah. Mu abin da muka tabbata suke nan. Fa arsil ma iya bani Isra'il ka tura bani Isra'ila can a cikin wani wuri sai ce fa arsil wato bani Isra'ila wala tu'azzibuhum kada kai musu azaba domin ya nuna cewa yana azabtar da su. Qala in kunta ji'ta bi ayatin قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين Ƙala Fir'auna ya ce, In kunta, in ka kasance ji'ta bi ayatin ka zo da aya, fa'ati biha ka zo da ita in kunta mina sadiqin ha in ka kasance daga cikin masu gaskiya. A nan akwai maganganu da yawa waɗanda ba zan iya kawo su ba saboda lokaci ya matso, amma abu na farko shine cewa cikin suratu Zuhruf an faɗi cewa da annabi Musa ya zo musu da ayoyi mi suka yi dariya walaqad arsalna Musa bi ayatina ila fir'auna wa mala'ihi fa qala inni rasulu rabbil alamin falamma ja'ahum bi ayatina idahum minha yadhhakun nan kuma an gane ko da Musa ce inni rasulun min rabbil alamin a cikin suratul shu'ara'i Allah ya nuna kafin ayi wagga magana an yi wata don qala fir'aunu wa ma rabbul alamin قال رب السماوات والأرض ما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تسمعون سيننا أنك كي قرشي قال أولو واتو قال وابن أولو جئتك بشيء مبين قال فأتي به إن كنت من الصادقين كنن تان أنونا أكوي وتتتوناوا دا أكي كافن أزو ونوري na fatan kun fahimce ni to da haka shi yasa alqur'ani abu na biyu a karkashin wannan aya in kunta ji'ta bi ayatin har in ka kasance in kun ga na taɓa baku wannan bayani ita in tana nufin sharaɗin da ba a da tabbacin shi amma ita iza tana nufin abin da ana da tabbaci ko ko yana yawan maimaituwa na taɓa baku wannan labarin a saɓanin isti'malin su a cikin balaga fa iza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhi wa in tusibhum sayyi'atun yattayyaru bi Musa wa man ma'a to anan abin da zan ce wanda zamu liƙe da shi da yake annabi wato fir'auna yana shakka annabta annabi Musa daga farko mi yace bai ce idza ji'ita bi ayatin ba sai ce in kunta ji'ita bi ayatin har dai kaga in shina shakka ba ai ayatin fa ati biha to ka zo da ita in kunta minas sadiqin har in ka kasance mai gaskiya magana ta karshe shine cewa a larabci ba a kawo wa sharadi da jawabin shi iri daya kaga in kunta ji'ita bi ayatin sai ce kuma fa'ati ka zo da ita kaga mai wato kaga a larabci ba a cewa in kunta ji'ita iti ko ko wato in kunta qulta qul kaga ba zai yiwa ba an ce in ka zo ya zamanto to sai malamai suka ce to anan za a kaddara mishi muta'alliq misali Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul furqan sai ce wato wa idza marru bil lagwi marru tatami kirama kaga ba a cewa idza marru marru amma ana ita wa idza marru bil lagwi marru kirama kenan in kunta ji'ta bi ayatin mutamakkinan biha fa'ti biha in kunta minas sadiqin sai a samu abin da zai bambanta su in dai tabbas wannan aya kana da iko akan ta to kawo ta sai a bambanta tsakanin jawabu shar'i da kuma shi sharadin in kunta minas sadiqin in ka kasance daga cikin masu gaskiya to dan haka an nuna mini lokaci yayi nan da aji tafsiri sai wani lokaci in Allah ya nuna muna dukkan alamu dai tafsiri ya tsaya karatu na bonfere yanzu shi kadai saura sati mai zuwa in Allah ya kai muna kuma tana yiwa tafsirin bana za a yi shi ne a tele bonfere saboda can ne muke ganin jama'a da dama suna samun damar kallon tafsirin idan Allah ya sa kuma bayan sallah babba muna cikin masu rayuwa na ranar lahadi lahadi sai mu samu mu zo mu dora akan wanda muke yi na sati sati nan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wata'ala ya gafarta muna subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah